أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنأمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون مريادي منكرا تاتم كان باشيوا حق حق لن أكي وانا تاوى أنا domin anan wurin an kawo haƙƙulin sau da yawa haƙƙu littafi kitabuna yanzu alaikum bil haqq ولو اتبع الحق أهواءهم الله كان شنا الحق أنا ذلك أن الله هو الحق آه جاءهم الحق النبي هذا صلى الله عليه وسلم أتنام بالحق منذ وسط قسكيا شريعة كنا ولو اتبع الحق أهواءهم دادي الله يا بسن زوجي الكافرين أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن da sama da ƙasa da abin da yake cikinsu duka da sun ɓaci misalin abin da ake kiransa addini kayi na yi ka bari na bari in ji Allah abin da ake kiransa kafirci kayi na ki ka bari na ki shine kafirci to da Allah yadda ya bar kafirai din nan ya yi musu komai da komai kamar yadda ka jin nan dai tun daga halitta su ga yadda ya yi musu alherai yadda yake bi musu da wannan irin alherai amma duk da haka ya ce musu su yi sun ce sun ki ya ce su bari sun ki bari to da duk haka Allah ya gudanar cikin mulkinsa da sama da ƙasa ta lalace an ce sama ta dakata sama ta ce taƙi za ta sauko an ce ƙasa kar ta yi motsi ta ce taƙi motsi za ta yi an ce teku su zauna inda suke suka tayi sun gaji da zama za su tafi yawo to yaushe za a zauna lafiya ai ƙasa sama da ƙasa duk sai su rushe an ce ƙasa rana ta ce kai ni yau na gaji da fitowa kullum fitowa ni ba zan fito ba yau rani ya ce shi ba zai tafi ba dama ta ce ita ba duk abin da aka ce yayi ya ce yaƙi duk abin da aka ce ya bari ya ce ya bari kamar yadda aka yi da kafiri ai da sama da ƙasa da abin da yake ciki duk da sun lalace amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu shay'in ya'rifu anni rasulullah illa usata al-jinn wa usata bani adam komi yayi imani da Allah yayi imani da ni ya yarda ni manzon Allah ne in ba kafirin dan adam ko kafirin aljani ba su kuma dan kadan ne ko da suna da yawa ba za su iya cutan Allah da komai ba walau tawal haqawahum da Allah ubangiji ya bi son zuciya irin na kafirai ya gudanar da mulkinsa akan yadda suke so lafasar samawati wal ardu da samai da kasai sun bace mun fi hinna da abin da yake cikin sama da kasa in duka bal atainahum bi zikrihim abin mamaki mun zo musu da abin da yake akwai darajar su a ciki daukakar su a ciki annabi muhammadu naku ne balarabe ne na garin ku ne wanda an ce maka duk duniya duk halitta ba kamar sa amma mutumin garin ku ne bai shega alfahari baka yadda da shi an kawo maka littafi an ce wannan littafi nan da aka kawo shi a garin ku tun da ake a duniya ba a taba kawo littafi irinsa ba babu kamar a duk duniya ba a taɓa saukar da irinsa ba kuma za a sake ba amma na garin ku ne da kuma bakin ku aka yi shi da Allah wannan bai ishe ka daraja ba an kawo addini mai daraja duk addinan da kake jin labari wannan addini ya fi su daraja amma a garin ku aka saukar wa wani balarabe dan uwanka kuma da bakin ku aka saukar da Allah bai ishe ka daraja ba wa innahu la zikrun laka wa liqaumik shi saukar da alqur'ani daukakan daraja ne gare ka daukakan daraja ne ga mutanenka larabawa mu ko musulmi samun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama dan adam ne dan uwanmu sannan Allah ya fifita shi cikin dukkan halitta kuma ya bamu dama mu bi shi ya hada mu da shi mu bi shi ya ishe mu daraja kuma littafin da Allah ya aiko din nan gashi ne a hannunmu wanda ba taɓa littafin irinsa ba wannan ma ishe mu daraja idan wayancan kafirai sun ki karɓar wannan daraja suna larabawa mu ajama mun karɓi wannan daraja da Allah ya hada mu da wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ishe mu alfahari duk duniya in an yi taron annabawa namu ya fi na kowa ko a lahira aka yi taron annabawa namu ya fi na kowa in aka je nunin littattafai da suka zo daga Allah namu ya fi na kowa in an je nunin addinai wanda suka zo daga Allah namu ya fi na kowa wannan ya ishe mu alfahari bal atainahum bi zikrihim mun zo musu da wani abu ne na ɗaukaka darajar su wahum an zikrihim mu'ridun amma duk da haka sun kauda kai sun ki karɓar wannan daraja da aka ba su أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين ko kuma kana tambayan su wani lada ne akan wannan abu da ka kawo domin abin da annabi ya kawo ya same mu ne bakin wuta saura kaɗan mu faɗa ciki ya janye mu kuma da ya janye mu bai aje mu a daji ba sai da ya kai mu cikin aljanna da Allah cikin aiki guda biyu na duk bai isa a bashi lada ba yanzu za a za a sa ka wani abu ne wani wuri mai muni kamar misalin kurkuku Allah kiyaye sai wani ce ni in za ka bani dubu kaza zan yi yadda za a yi ba za ka shiga kurkukun nan ba kuma kana da dubu kaza din ya za a yi sai ka bashi za ka yi takarar wani mulki sai kana shakkar ko za ka samu ko ka tabbata in dai ka bani dubu kaza kai ka ci tun daga yanzu za ka bayar ko za ka bayar ba to annabi da ya samu bakin wuta za mu faɗa kenan ya janye mu da Allah bai samu bashi wani abu ba inda inda abun bayarwa ne kuma ya kai mu har cikin aljanna ya ajiye mu sai dai wanda ya ki domin annabi ya ce kullukum yadkhulul jannata illa man aba kowa sai ya shiga aljanna sai dai wanda ya ki wanda ya yadda da ni ya yadda da shiga aljanna wanda ya ki ni ya ki shiga aljanna fahim an zikirin mu'ridun am tas'aluhum kharjan ko kuma wani lada ne kake nema ka nema ne a wurin su fa karaju rabbil khair qul la as'alukum li ajran in ajri illa ala rabbil alamin wato inda lada ne ma ai ladan yana wajen wanda ya aiko shi ba wajen wanda aka kawo aika su ne za su bada lada ba kamar yadda lamarin kasa yake yanzu ka naka ne amma sai ka bada wani abu a sa hannu ka samu to wai abin da yasa ya hana kuɗin ya fito ko baka bada wani abu bane abin da yasa kafare ba su musulunta barin nan koko sun ne wani abu ne sun kace sai sun baka wani abu ne ka fitta su daga wutar kai su aljanna ne a'a baka tam baka tam baka taba tambaya su komai ba fa kharaju rabbil khair abinda Allah ya ba ya baka ya fi abinda wani zai baka kullu as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurbi idan ma za mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani alheri sakamakon murnan abin da ya kawo mana to sai mu so danginsa mu so danginsa don da aka ce jikan manzon Allah ne to mu so shi duk wanda aka ce dangin manzon Allah ne to mu so shi musamman malamai magadan annabawa mu so su abinda za mu masa kenan ko mu yi masa salati iyaka abinda ba kuɗi za mu ɗauka mu kai masa ba qul la as'alukum fa kharaju rabbi khair kyautan da Allah zai baka ya fi abinda za su baka wa shi Allah huwa khairur raziqina shine fiyayyen wanda wanda suke bada arziki inda akwai masu bayarwa ma domin akwai masu bayarwa mutum yana wajibi ne ya ciyar da kansa wajibi ne ciyar da matansa wajibi ne ciyar da ƴaƴansa kanana wajibi ne ciyar da uwarsa da ubansa wajibi ne ya ciyar da dabbobinsa wannan dole ne duk wannan rizqun waɗannan abubuwa Allah ya dora maka kai ne zaka yi idan ka ki ba dabbobinka abinci ka ki kai su gurin kiwo sai hukuma ta kama ta sayar maka ta baka kuɗi a hannunka to wai duk wanda zai bada wani abinci ko saboda zumunta ko saboda kirki ko saboda tausayi to Allah ya fi shi domin wanda ya bada abun bayarwa ma ne Allah ne ma ya bashi wa khairur raziqin wa innaka latad'u ila siratin mustaqim wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim wa innaka sanika ya rasulullah tad'uhum kana kiran mutanen nan ne fa ila siratin mustaqimin zuwa hanya madaidaiciya kana tafiya cikin daji sai ka gamu da wani mutum ina za ka sai wuri kaza za ne to karka dauki wannan hanya wannan hanya ba ta da kyau tana da muni akwai yan fashi ba ruwa ba abinci ga hanya mai lafiya ita za ka bi daga nan har inda za ka ba abinda zai cuce ka hanya kai ko baka taɓa sanin wurin ba da Allah ba za ka bi maganar wannan mutum ba to annabi ya ce mana ga hanyar da za mu bi daga ita turturtur har cikin aljanna har ma a wuce aljanna je fadan Allah wannan kuma hanya ce muguwar hanya ta shiga wuta saboda haka ne ma in ka dan taɓa tafiya kaɗan za ka tara an kange hanyar ba dama a bi sai dai wanda ya tsallaka tilka hududullahi fala ta'taduha don hanyar wuta a rufe take kullum da ka zo mai tafiya kaɗan sai ka tara an sa katanga an fiye da tsawonka sai dai in za ka ketare ba kuma Allah ce kada ka ketare tilka hududullahi fala ta'taduha wannan wurin fa an sa iyaka ne kada mutum yadda ya ketare in ya ketare zai fada cikin halaka a can saboda haka ne in kafirai sun je lahira a tambayi ah ga hanyar aljanna a buɗe wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ga hanyar aljanna a buɗe ba a taɓa tarewa ba hanyar wuta kuma an gaya muku an kulle sai dai mai ƙetarewa ya ƙetara ya ka ƙetaro hanya ka bar hanya ka ƙetaro nan ka zo ka fada a wuta kana da hankali kuwa da in law kunna nasu aw na kilma kunna fi ashabi sayr ina hankali wanda yake da hankali ya bar hanyar aljanna ya bi hanyar wuta wa innaka la tatumu ila siratin mustaqim wa innaka sanika ya rasulullahi tad'uhum kana kiran mutane ne ila siratin mustaqim wannan wuri idan mutum ya duba cikin ahkamul qur'ani na na na ibnu arabi juz'i na goma sha biyu shafi na ɗari da arba'in da biyu sidira ta shida za ka samu shi mai sharhi ya ce da aka ce wa innaka la tasuhumu ila sira'in mustaqim yace ai tariqin qawimin allazi huwa tariqul janna to yace as-siratu fil lughati at-tariqu wa inna ma sumiya ad-din tariqan li'annahu tariqun ila al-janna wato abin da ake kira sirat da larabci hanya abin da yasa aka kira addinin gaba ɗaya hanya tariqa domin tariqa mai kaiwa zuwa ga aljanna ne kaga wannan ya saba da larabcin Kaduna larabcin Kaduna an ce in ka ji tariqa to muguwar hanya kenan in ka ji tariqa muguwar hanya kenan wato sabil shine mai kyau kuma akwai sabilul ghayyi akwai sabilul mufsidina akwai sabilul ladina la ya'lamuna akwai sabilul mujrimina duk wannan muguwar hanya ce dariqa kuma akwai yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim wa alladhi istaqamu ala tariqati al-astainahum ma'an ghadakan wannan ka'ida ce ba ta cikin lugar larabawa ba ta cikin istilahin musulunci ba ta cikin kowane istilahi a duba kowane kowane littafi na na luga a duba a gani kamus ba za ka ga wannan magana wannan irin larabcin Kaduna ba cewa in ka ji dariƙa mugu hanya kenan saboda haka ne ma muna roƙon yan jarida da ma'aikatan gidan rediyo don Allah su canja wannan ka'ida da waɗannan mutane suka basu dariƙan Anglican dariƙan Protestantus duk wai saboda a ɓata dariƙa ne muzan tafi da Abdulkadir da jama'arsa da Shehu Tijjani da jama'arsa a ce mission na Anglican mission na Protestant don Allah muna roƙo a daina cewa dariƙa dariƙa Anglican wannan haramun ne muzanta waɗannan waliyai ina ce ɗariƙan angilikan ɗariƙan protestant wai an riga an ji muguwar hanya ita ce ɗariƙa da Allah dai na faɗin ɗariƙa in za a faɗi mission a ce mission na angilikan mission na protestants amma kada a ƙara cewa ɗariƙa da Allah muna roƙo a duba kowane ka'ida waɗannan mutane su kawai suka ɓata wannan ka'ida don su ci mutuncin sida Abdul Qadir Shauti jani jama'an su wa innaka taqumu ila siratin mustaqim ya rasulullah kada kiran waɗannan mutane ne ila siratin mustaqimin zuwa ga hanya madaidaiciya وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وإن الذين سني وأن متاني الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن بس إيماني دا لاهرة با لناكبون ما سكيني ما سبوتي واني ما سكوتي واني عن الصراط قبل هنيا wato wanda bai imani ba shine baya kan dariƙa yake su kanta inji Qur'ani wa innal ladina la yu'minu bil akhirati an sirati nakibuna shin da Allah mutum bi wannan ya samu hanya yana kai ya san inda zaki wannan ko bai samu hanya ba wane ne ya bata ma'anar dariƙa hanya saboda haka don Allah a daina cin mutuncin bayin Allah kowa yayi na gabansa kowa ya kashe wutar gabansa in mun je lahira an bude tanda kowa ya ga inda zai je wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati sani waɗannan mutanen da ba su yi imani da ranar lahira ba da naki buna masu kaucewa ne masu bauɗewa ne masu fita ne an istiraɗi ga barin hanyar ka ya rasulullah istighfari hanyar manzon Allah ne salatin annabi hanyar manzon Allah ne la ilaha illallah hanyar manzon Allah ne yanzu ka gaya mutum ka ce mu yi addu'a ran da zaka mutu Allah ya sa karka faɗi la ilaha illallah wa zai karba musulmi a ba ta da kyau ne za ta yi ran da zaka mutu ka faɗa kuma Allah ce kai da yawa wazkurullaha kaseeran la'allakum tuflihuna bismillah ولو رحمناهم وكشفنا ما به من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون لا تسألوا اليوم إنكم منا لا تنصرون lokacin da muka kama su in ranar kamun yayi mun kama su mugun kamu suna ƙaraji din nan suna ƙaraji din nan a duniya ko ko suna ƙaraji a lahira rabbana absarna wa samina farjina na marsaliyan inna muqinuna wa law rahimnahum da mun ji tausayin su mun yaye musu wannan ƙaraji nasu azaba da suka gani suke ƙarajin nan ko wanda suka shiga nan da mun ji tausayin su wa kashauna ma bihim min durrin muka yaye musu wahalar da shigar da su wannan wurin wahala da lajju fi tughyani ya mahuna nan ma sai su ci gaba wa law ruddu la adu limanuhu anhu wa innahum lakazibuna ƙarya suke yi ko da an yaye musu bala'i din sun koma halin su na daɗin nan shi za su dinga yi wato mutane wajen bala'i shi yasa Allah kan sako wa mutane matsuwa da rashin lafiya wani in ya matsu yayi rashin lafiya sai ya koma ga Allah yana roƙon Allah yayi Allah yayi Allah yayi Allah yayi masa wa'azi ne ka ji ba daɗi eh to da lahira ne ka shiga wannan azaba ba za ka fita ba har abada saboda haka kiyaye kanka kar ka rika sabon Allah in an ce kai kai in an ce ka bari ka bari shi yasa aka dandana maka wannan azaba ta ciwo don ka san akwai azaba ta lahira azaban lahira fa ba asibiti za ka kwanta ba ba a gida za ka kwanta ba cikin wuta za ka kwanta kun ba mutuwa balle a ce ka mutu ka shikenan ka huta to mun dan da haka wannan azaba ne don ka tuba ka daina mugun aiki haka in an dan maka talauci to wani in ya warke daga daga wannan rashin lafiya sai ya koma cikin sharrin sa kaman ma bai taba yin rashin lafiya ba to saboda haka raju ko da mun ji tausayin su mun yayi musu bala'in lalajju sai su ci gaba su zarce su zurfafa fi duhyani wa cikin batan su ya amahuna suna kaiwa da kawowa cikin bata ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ولقد حقيقة أخذناهم بالعذاب mun kama su da azaba iri iri don dai mu tsoratar da su su dawo su musulunta annabi ya mutanen Qurayshawa addu'a cewa Allah ya ba su tsoro ya saukar musu da yunwa ta shekara bakwai har su ji tsoro su musulunta amma kuma sun sha wannan yunwa ba su musulunta ba shi yasa Allah yake faɗa mana anan warkar hakika akalnahum mun kama su bil azabi famastakanu amma duk da haka ba su kankantar da kai sun yi tawali'u sun karye sun karye ko sun koma ga Allah ba famastakanu rabbihim wa ma yatadarruna ba su yi tadarru'i sun koma ga Allah saboda wannan wahala da suka ji ba duk ba su yi wannan ba حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون حتى إذا فتحنا suna nan suna kafircin su mu sa musu yunwa don ta horar da su ko ko mu sa musu ciwo don ya horar da su amma duk da haka wasu horu ba su tafi da bari su mutu hatta za fata na lin baban za azabi shadidi sai ran da muka bude musu wata kofa ma'abuciyar azaba mai tsanani wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha futiyat abwabuha وقال لما خرجت ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم ويذنكم لقاء يومكم هذا قالوا بلي ولكن حق القول الكافرين sai ran da aka je lahira a kora su a kai bakin wuta sai a buɗe musu wuta kamun su shiga sai mala'iku su tambaye su kuna da hankali kuwa kuka zo wannan wuri ba a samu wanda suka musu wa'azi suka muku wa'azi ba ina ba mu da hankali kalma kalma azaba ta riga ta tabbata sai a tura cikin wuta saboda haka a tuba tun daga duniya tun wannan lokaci bai yi ba idza hum fi mublisun a inda za su shiga su ɗebe tsammanin samun rahama وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون هو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون shi Allah nan wanda ya yi ku da ruwan maniyi da gudan jini da nama da kashi da zuba da zuba nama akan kashi da gyaran halittar ku aka faɗa muku abubuwan da aka yi muku na sama da na ƙasa da abubuwan da ake saukarwa da abubuwan da suke fitowa kuna ci da ku dabbobin ku da dabbobin da abin hawan nan har yanzu dai bari a gaya muku shi ne fa yayi muku kunne yayi muku ido yayi muku zuciya kunne babban abu ne wanda da shi ake jin labari daga Allah da shi ake jin labari wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne ma Allah bai masa marufi ba kullun dare da rana shi abu ɗaya yake don yana sauraron labari daga Allah ba kaman ido ba ido zaka iya rufe shi ka bude ka rufe ba ka da iko ka rufe kunne ka bude saboda kullum yana jiran labari ne daga Allah saboda shi ke shi ne sikeratin dukkan jikin dan adam abin da yake nema na amfanin duniya kunne yana sauraro ta ina zai ji shi abin da zai cuce shi na duniya kunne yana sauraro ta ina zai ji shi ya guje masa abin da zai amfane shi na lahira ta ina zai ji shi gashi a bude saboda ya guje ya gudu ya aikata abin da zai cuce shi a lahira ya ji da kunnen saboda guje shi kar ya cutu to idan dai mutum bai imani da Allah ba bai imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallama to kunnensa bai masa amfani ba bai ji labari daga Allah ya karba ba bai ji labari daga manzon Allah ya karba ba an karanta masa ayoyi duk bai ji ba kuma idonsa bai masa amfani ba Allah ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq yace zamu nuna mutane alamomin mu ayoyin mu ka dubi gabar ka dubi yamma ka dubi kudu ka dubi arewa ka dubi kusurwoyi ka dubi sama ka dubi ƙasa har jikinka ma ka duba za ka ga alamata to in dai wannan idon kana kana zare shi kuru-kuru ba ka duban alamomin Allah su yi maka wa'azi a ido ya tafi a banza ya zama abun banza kunne bai ji gaskiya ya ɗauka ba ido bai ga abun mamakin Allah ya musulunta ba to ido ya zama abun banza kunne ya zama abun banza wal af'ida ha kuma zuciyoyi domin Allah ya yi ɗan adam da wani abun ban mamaki a jikinsa wato kamar yadda yake akwai tauhidi akwai sallah akwai zakka akwai azumi akwai haji biyar kenan ko to haka ma yayi shi wajen kwanyan nan wajen tauhidi kenan shine fi komi komi a jikin ɗan adam domin komi na ɗan adam mulkin kwanya ne komi na jikinsa wato daga kwanya yake tushensa yana kwanya da umurninsa da komai yana in kaga mutum ya motsar da hannunsa kamar haka to daga kunya ne in ya motsar da kafarsa daga daga kunya ne in ya bude idonsa ko ya rufe daga kunya ne to daga nan- nan ne wurin tauhidi zuciya a wurin sallah kenan ciki wurin zakka farji wajen kamewa dama shi hukuncinsa a kame a ɓoye a kame a ɓoye azumi wa- abu ne a ɓoye sai Allah ne ya san shi sai wanda ya yi shi ne ya san shi haka kuma farji amma kuma kafafuwa da hannaye to nan ne wurin haji gaba daya to shi ainihin wannan kunya ita ce dukkan dan adam din ya audun kule haka gaba daya tushen dan adam din kenan gaba daya to idan ido da kunne su kuma suna nan su ne za su yi magana su ne ah, security na komi ido in ya ga wani abu maza maza ya jefa wa zuciya zuciya ta ce to, dauko hoton abu mu mika wajen headquarter maza sai ido ya dauko hoton abin da ya gani nan da nan sai ya- sai zuciya ta mika cikin kunya sai kunya ta ce eh, abu kaza ne sai ta ɗauki wannan hoto ta ajiye in abu mai kyau ne a ce a nema in abu mai muni a ce a guje masa sannan in kunne ya ji wani abu sai- ya ba zuciya sai zuwa ce to a ji a yi recording abin maza maza mu kai hedikwata sai a yi wa recording abin sai a miƙa wajen kwanya sai ta karɓa ta ajiye in abin ana so ne kwanya ta gaya wa zuciya a- a ce a nemo in ko abin ba a so ne a ce a gudu to saboda haka ne idan mutum abinda duk zaka haddace ai kunnen ne yayi recording abin ya miƙa zuciya aka je aka yi nade aka ajiye kaset din a cikin kwanya randa za a nema sai a mayar a fa haka kuma duk abin da ka eh na taba ganin sa wannan ba na taba ganin sa ba kai na ganka a wuri kaza to dama idon ka ya ah, an dauko hotonka an miƙa an ajiye cikin kwanya kenan to duk duk komai motsin kare jikin ka daga kwanya ne ko abin mamaki ita kuma zuciya nan aka ajiye jini kwanya tana yawo ta mamaye dukkan jikin dan adam jini kuma shine karfin da yake in an bada umarni shine zai dauki karfin da zai za aikin da za a yi saboda haka in ba jini kunya ko ta bada umarni ba za a iya ba don ba karfi sannan kuma shi jinin kuma yana jira sai abin da kwanya ta ce nan ne wurin karfi to zuciya sai ta zama kamar nan ne sakataren gwamnatin dan adam kwanya kuma ita ce headquarter na na na shugabanci komai daga wannan abubuwa guda biyu yake to saboda haka aka ambace su guda uku kawai huwa da an sha'alakum sam'a wal absara wal afida shikenan dan adam ya kare kenan wato waɗannan abubuwa su- sauran abubuwa duka masu karban umurni ne da kunne da ido wanda su ne hadiman zuciya da kwanya to su ne suke bada umurni in an ba su umurni hannu yayi kaza kafa ta yi kaza baki ya ce kaza ido ya ga kaza kaza kaza kaza a ɗauko recording a kai a ajiye in- na wajen kunne kenan a ɗauko hoto a kai a ajiye na ido kenan saboda haka abinda ka sani in ka sake ganin sa sai a ɗauko a ce ai na taɓa ganin sa a wuri kaza to saboda haka da an faɗi waɗannan abubuwa to dan adam an gama da shi kenan sauran mabiya wa huwa alladhi ansha'alakum as-sam'a Allah nan shine yayi muku kunne wanda za ku ji labari daga Allah abinda zai amfane ku yi wal absara Allah ya muku ido wanda za ku ga abubuwan mamakin Allah duk inda ka raba idonka abu mamakin Allah za ka gani ko baka gani ba dai akwai shi ko baka gan shi ba akwai shi akwai mamakin Allah cikin kowane abu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid wa rafsa wa rafida da zuciya qalilan ma tashkurun amma kaɗan ne masu godiya cikin bayina wa qalilun min ibadiyash shakur masu godiya cikin bayina na wannan ni'imomi yan kaɗan ne da mutum idan sai ya yi rashin lafiya sai aka yanka masa kuɗi yace ba da kuɗi sai wani yace nawa ne kuɗin sai ya biya maka da Allah zaka mance da wannan mutum da ya biya kuɗi aka yi maka maganin ido to wanda ya maka idon fa ya ce maka yi sallah ka ki in kunnen ka yana ciwo ka hada mu ka je likita an yanka maka kuɗi sai baka da kuɗi sai wani ce nawa ne kuɗin sai ya biya to Allah zaka mance alherin sa to Allah da ya maka zuciyar fa ya maka kunnen fa haka zuciyarka in tana rashin lafiya saboda haka ga iska muna shaƙa a kyauta ga ruwa muna sha a kyauta ga abinci ga komai ga lafiya ga gaɓoɓi duk Allah ne ya mana sanda yace mu zo mu bishe mu ta zagin waliyansa mu ta zagin annabawansa haka ne sakamakon la tattakhizu ruwa duwakum awliya atlquni libin wadda وهو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تهشرون وهو شكركم منك ألا النفشين ya zurriyantar da ku a bayan ƙasa wannan ɗan wannan wannan jikan wannan wannan dangin wannan wannan dangin wancan kuna amfanar da juna da sunan zumunta Allah ne ya muku wannan wa huwa allazi zara'akum fil ard ya watsa ku a bayan ƙasa wa ilayhi tusharuna kuma za ku rayu za ku mutu kuma za a mai da ku wajen Allah to ku san irin komawa da za ku yi wajen Allah a ku yi kyakkyawan komawa ba mummunan komawa ba misalin kamar mai dukiya ya ba mutanensa kuɗi su je su yi masa aiki a wani gari wanda za a samu cin riba su dawo sai suka tafi wannan maroƙa ne matan banza ne giya ne wannan ko ya ta yin aikin saboda ina wasu abubuwa wanda ban hana ba tukuna to saboda haka in mun zo duniya ya kamata mu tsaya mu yi wa Allah aiki tunda za mu koma wajen Allah ne ba kuma zai tambaye mu saboda haka mu yi kyakkyawan aiki aikin ko shine abin da aka samu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani بسم الله وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون الله nan dai wanda ba wani sai shi mamallakin komi da komi kowa da kowa din nan shine yuhyi wa yumitu shi yake rayawa ya raya ruwan mani ya mai da shi mutum wa yumitu matar da shi kuma ya dawo wajensa saboda an riga an faɗi tushe runa ba faɗi na ukun ba bayan an raya in an mutu kuma za a dawo wajensa wa huwa allazi yuhyi wa yumiit wa lahu ikhtilaful layli wan nahari ikhtilaful layli wan nahari canjawan dare da rana dare ya zo rana ta- ta dawo dare ya zo rana ta dawo dare ya zo rana ta ta- wannan ya zo wannan ya koma wannan ya zo ya koma to ya ishe ka sanin kenan in an mutu in za a tashi idan rana ta faɗi to wuni ya mutu dare ya zo idan rana ta sake fitowa to dare ya mutu rana ta zo to komai yana yana hannunsa ne ah, yana jujjuyawa yadda ya ga dama a tsari kuma wani lokaci dare ya fi yawa in rana ta koma kudu kudancin duniya rana ta fi yawa in rana ta koma arewacin duniya dare da rana su yi daidai lokacin da rana take kan khadul istiwa wato tsakiyar duniya duk dai nasa ne wa la ikhtilaful layli wan nahar afala taqilun ba za ku lura bane ku hankalta ku ga komi na hannunsa shi ya kamata ku bautawa ba dodo ba shi ya kamata ku ji maganarsa ba maganganun masu zagin annabawansa ko masu zagin waliyansa ba بل قالوا مثل ما قال الأولون bal qalu misla ma qala al-awwalun maimakon su yi izina su wa'azantu su bi hanyar kirki din a'a misla ma qala al-awwaluna wato yadda mutan da suka yi din nan maganganu irin na mutan da din nan mutanen da mun wuto kisa annabi nuhu in wa illa rajulun bihi jinna wato in wa illa rajulun bihi jinna mutanen annabi nuhu suka ce mahaukaci ne suka ce yuridu an yatafaddala alaikum mulki yake nema suka ce a yana cin abinci kawai da mutane suke cin abinci waɗannan ma sun ce lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnunun bihi jinna to duk abin da aka mutanen da suka faɗa nan, eh, ya kulu da mu yaushe fil aswaq mai cin abinci yaushe zai zama mut- zai zama annabin Allah mutum yaushe zai zama annabin Allah sannan kuma ah, ko dai abin sihiri ne ko hauka ne ko neman girma ne duk abubuwan da suka faɗa dai su kafiran maka sun faɗi abin da mutanen da suka faɗa bal qalu misla ma qala lawalun qalu قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون قالوا إذا متنا وكنا ترابا وإذا مرنا لمبعوثون abin da ina daga cikin abubuwan da suka faɗa kamar yadda mutane annabi hud ay idukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa idza manannakum mukhrajun hayhata hayhata- hayhata lima tu'adun su ma qurayshawa sun faɗi haka a ka ji abin mamaki a idza mitna yanzu in mun mutu wa kunna turaban muka zama ƙasa muka zama kashi muka zama ƙasa sannan za mu inna la qusuna za a sake tashin mu zama kalkan jadidan wata sabuwar halitta har har har kasusuwa suke daukowa su kawo gaban su karkada Muhammadu kaji tsoro kar kargewa Allah ƙarya yanzu kashin irin wannan ne Allah zai mai da shi abu mai rai kamar da kaji tsoro kar ka dinga wa- ka daina yi wa Allah ƙarya wai wai inna ila rajulin yasta Allah kadiban wa man Allah bil mu'minin hal eh, hal adullukum ala rajulin yabbikum idza muzdiktum kullu mudzakin inna kullu fi khalqin jadid aftari Allah kadiban an bihi jinna bal alladhi la yu'minu bil akhirati bil azabi dalil bayt to wa'annan abuba cewa ba za a tada matattu ba abinda kafirai suke faɗi kenan ah, yadda suke cewa in an mutu ba za a tashi ba in ayin na usuna yanzu bayan mun mutu mun zama kashi mun zama kasa wai za a sake tashi mu mu zama mutane Allah ya ce a awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idha huwa khasimun mubin da Allah kaga wai dan abin da na na halitta kwanan baya da ruwan maniyi da ruwan lalataccen ruwa da ruwan maniyi yanzu ya zama kato wai da ni yake jayayya wai ba zan iya tashin sa ba Allah da yayi kai ka ta da kai
لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين لقد وئنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا ساتير الأولين ai an sha faɗin wannan magana an sha faɗin cewa za a mutu za a tashi za a mutu za a tashi tun iyaye da kakanni ake faɗin za a mutu za a tashi to yaushe aka taɓa tashi din magana hira ne kawai maganan banza maganan banza ne hira kawai ake yi wai in an mutu za a tashi an dade ana faɗin haka iyaye da kakanni maganan banza ne hira ba wan ba wan inna illa hayatun duniya ba wan- ba wata rayuwa sai rayuwar duniya kawai wanda ya rayu ya rayu wanda ya mutu ya mutu idan an aiki waɗansu ko sun rayu iyakanta kenan Aha. lagar wa inna nahnu wa abauna hadha min qablu in hadha wannan magana illa asadirul awwalin magana ce ta hira magana banza kawai ake cewa in an mutu za a tashi dinnan wai haka suke fara su fa kafirai ba mu ba قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun kuma wai kuna rena ikon Allah ne Allah ba shi da ikon yin haka ne ba shi da ikon yin haka ne a antum ashaddu khalqan amis sama بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ينزو هل التركو da kashe ku da raya ku ya fi shi ya fi wannan halitta sama da ƙasa mai iko irin wannan ce wai raya matacce kawai ba zai iya ba kuma kullum kuna ganin kuna shuka gero da dawa da masara bayan kun zuba su a bayan sun mutu kun sa su a kabari Allah ya sake raya su su komo su yi masara irin tabara gero irin na bara dawa irin tabara kudin ne kuwa kun gani da idon ku sannan ku ce Allah in an in kun mutu an zuba ku a kabari an shuka ku an binne in lokacin tashi yayi ba za ku tashi ku zama mutane irin na da ba ai za a lagar wani nana nuna ba wani haza min kablu in haza illa sadi lawan kul tambaye su liman lardu wa man fiha shin kasar duniyan nan gabaki daya wayayi ta kuma ta wane ne da abin da yake ciki duka lillahi ma fi samawati wa fil ard Allah yakan mallakar da mutane gari ce wannan shine sarkin gari kaza ya mallakar da mutane gidaje wannan shine mai gida kaza ya mallaka musu dabbobi wannan shine mai dabbobi iri kaza ya mallaka musu kudi amma da su da kayan nasu duk shi yayi su kuma nasa ne har yanzu amma bai fasa akwai mulki ba amma komi da komi nasa ne Allah ba kamar makerin mota ne ba makerin mota in ya in ya kera ya gama ya sayar in mai wanda ya ja ya ja ya tafi to makerin mota bai san abin da mota take ciki ba ko ta fadi tana rami ko tana zaune a wani wuri ko tana menene bai sani ba amma Allah kam duk abin da har yanzu yana hannunsa bai rabu da shi ba yana ƙara shi in mai bukatan ƙari ne yana rage shi in in karfinsa ya ya tuki limani lardu man fiha ka tambaye su wane ne yake da ƙasan nan da abin da yake cikin ƙasan nan duk nawa ne ne limani lardu fiha in kuntum ta'lamun in kun sani ku bada amsa sai ku سيقولون لله nan da nan za su amsa maka su ce maka ta Allah ce kasa ta Allah ce قل فلا تذكرون Qul afala tazakkarun ma dalla tunda kun san kasan nan dai Allah ne ya halicce ta shi ya halicci duk abubuwan da suke cikin ta kuma har yanzu komi nasa ne a cikin kasar da kasar duk gabaki daya kun san haka ko afala tazakkarun me yasa ba za ku wazantu ku sa hankali ku sa hankali ku bi Allah nan mai wannan irin iko mai ban mamaki قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim to yanzu an tayi daga kasan da muke kasa kasa hakan ba anan muke ba to yanzu za a kai mu kuma inda muke daga ido mu kalla mu duba mu gani Ah, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim ka sake tambayar su wane ne ubangijin sammai guda bakwai waye ubangijin al'arshin nan mai girma waye mai su
سيقولون لله dole za su ce lallai Allah shi ne mai sama sammai guda bakwai ɗin shi ne mai su da abin da yake cikinsu duka kuma shi ne ubangijin al'arshi mai girma ɗin wato da za a tattara ah, sam- sammai gabaki ɗaya guda bakwai in an sa su cikin cikin kursi sai su zama kaman- kamar sisi sisi guda bakwai ka jefa cikin eh, katuwar katuwar garkuwa in kuma an je wajen magana al'arshi kan ba a magana wato abin tunda Allah azim Allah shine azim amma kace Allahu la ilaha rabbul arshil azim ubangijin al'arshi mai girma to wannan shi kadai ya san iyakan girman sa yadda ba zai kwatanto ba kenan قل فلا تتقون kula fala tattaqun to ma dalla tunda dai kun san Allah shi kadai ne ma'abucin sammai guda bakwai da abin da yake cikin su duka kuma shine ubangijin al'arshi mai girma kun yadda kun tabbatar to me yasa ba za ku ji tsoron sa ba duk abin da yake ku yi ku yi abin da yake ku bari ku bari قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله ka tambaye su har yanzu ya rasulullahi tambaya ta ƙarshe domin an riga an gama hawa ardu dai maqamul islam ne alamun nasut sammai kuma duk gabaki ɗayan su alamun malakut to yanzu an wuce alamun nasut inda islam an wuce alamun malakut wurin iman yanzu an tasamma wurin ihsan kenan kul man biyadihi inda inda ba komi ba kowa sai Allah kul man biyadihi malakutu kulli shay'in sake tambayar su shin wa yake rike da dukkan mallakan komi da komi malakutu kulli shay'in an bar ambaton kasa da sama da da, da, da hujubai da al'arshi da komai a tambaye su shin wanne mut- wanne ne wa yake da mallakar komi da komai a cikin hannunsa komi na hannunsa wa yake da mallakar komi da komai ba ce ba mulku ba sai aka ce malakutu don mubalaga malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru shine wanda in ya tseratar da mutum ba mai masa azaba wala yujaru alaihi shine wanda in yace aiwa mutum azaba ba wanda zai karbe shi waye wannan sai ya kuluna lillah man bi yadi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wala yujaru alaihi in kuntum ta'lamun in kun sani ku fada سيقولون لله lalle da sanu za su ce ba kowa sai Allah shine mai waɗannan abubuwa قل فأنا تسحرون kulka ce fa anna tusharun tunda yake kuna da hankali irin wannan wanda zai iya gane ba wanda yake da ƙasa guda bakwai da abubuwan da suke cikin su duk sai Allah ba wanda yake da sammai guda bakwai da al'arshi mai girma sai Allah ba wanda yake mai mai mallakar komi da komai yana hannunsa sai Allah shi kadai to dan me za a raba ku da hankalinku a muku sihiri ku zama ba ku da hankali wato in Allah ya kira ki walillahi khaza'inus samawati wal ard yayi sake kirari yace wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum komi da komi ajiyarsa na hannuna in ji Allah komi da komai wato halittar nan gabaki ɗaya da babu ita ba sama din ba ƙasan ba al'arshin ba komi ba kowa ba komi sai Allah shi kadai amma a cikin iliminsa ya san zai yi halitta duk abin da ba halitta ba lokacin babu shi amma a cikin ilimin Allah ya san zai yi su amma babu su to haka da aka kawo su ma ba abin da aka canja in ya ce wa in min shan illa inda na khaza'inuhu abin mamaki yanzu in kai sallah raka'a biyu to kana tare da annabi ne sallallahu alaihi wasallam sai ka gaishe shi ka ce assalamu alayka ayyuhan nabi gaisuwar Allah ta tabbata gare ka ya kai wannan babban manzo idan fa baka gabansa to kai ƙarya kenan a musulunci ko ƙarya haramun ne ko a waje da sallah balle cikin sallah idan kai tuna kace ah to wai shi annabin nan duk duniya ko ina ana sallah kuma yaushe zai gama da wannan ya gama da wancan ya gama da wancan kowa yana magana da shi kadai sai ce ka ai shi asirin Allah ne Allah kuma ya ce huma akumu aina ma kuntum duk inda kuke kuna tare da Allah shi kuma Allah ya ce komi nasa yana wurinsa wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu komi nawa yana wuri na yanzu ka tambaye ni wani abu na ce eh ina da shi amma yana bauchi me kenan na kasa ko na kasa da na rai ce gashi to Allah shi duk in komi nasa yanzu nan komi yana wurin sa ne saboda haka yanzu kana nan Kaduna in ka bude BBC ba kai ka je ba ba su suka zo ba in dai Allah yana wurin inda kake nan BBC ma tana wurin abun kamawa ne babu in ka bude Jamus ka bude America ka bude ko ko da satellite ka gani to ba kai ka je wurin ba ba kuma igiya ka sa ka dauro ba ba za su ka zo ba ya aka yi a ai Allah yana wurin ka ko to ai kuma Allah ce komi nasa kuma yana wurin sa to abun kama wani dama babu to halitta ma ga baki ɗaya ga yadda take wajen Allah balle annabi Muhammadu in ce yana ko ina sai ka damu komi na Allah Allah ce abin yana hannunsa wa in min illa indana komi yana wurin mu kamun ka je kaza in hude saboda haka komi na Allah yana wurin Allah kuma ko ina Allah yana nan Allah fa mai iko ne ba a kwatanta shi da misali ko da hankali kaddara Allah ya wuce karfin haka
بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون bal atainahum bil haqq wallahi mun zo wa mutane da gaskiya annabi Muhammadu gaskiya ne Qur'anin da yazo da shi gaskiya ne addinin musuluncin da yazo da shi gaskiya ne duk wanda ya saba wannan wa innahum lakazibuna sun yi ƙarya duk waɗanda suka saba wa Allah gaskiya din nan suka saba suka saba wa Annabi Muhammadu gaskiya din nan suka saba wa Qur'ani gaskiya din nan suka saba wa musulunci gaskiya din nan to su suka yi ƙarya balatainahum bil haqq haƙiƙa mun zo musu da gaskiya to gaskiyar nan kowace in in aka taba sai ta koma wajen Allah gaskiyar musulunci ta koma wajen Qur'ani Qur'ani ya koma wajen Annabi Muhammadu Annabi Muhammadu ya koma wajen Allah sai gaskiya ta zama guda ɗaya wa ya'lamuna anna Allah huwal haqqul mubin gaskiya Allah kenan بما نزل على محمد وهو الحق غسكي عن محمد كنا يا أيها الناس قد جاءكم الحق الحق من ربك القرآن كنا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق to waɗannan haƙƙun nan duk wanda ya saba musu shi yayi ƙarya ko duk duniya ce ta taru ta faɗi wata magana ko ta aikata wani abu ta ce wannan yayi dace yayi daidai ya zama gaskiya amma Allah ya ce ƙarya ne annabi ya ce ƙarya ne qur'ani ya ce ƙarya ne musulunci ya ce ƙarya ne to wa innahum lakazibun sun yi ƙarya ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله أما يصفون ƙarya kafirai suke yi da suka ce Uzairu bin Allah ƙarya suka yi wanda suka wanda suka ce Uzairu dan Allah ne sun yi ƙarya wanda suka ce Masihu dan Allah ne sun yi ƙarya wanda suka ce mala'iku yayin Allah ne sun yi ƙarya Allah bai taba yin ɗa ba mattakaza Allah min waladi bai taba yin ɗa ba ɗa ai sai gajiyayye wanda yake bukata shi ke ɗa yana tsoron in ya mutu kada kayan sai lalace ko ko iya rashin karfi dan sai taimaka masa to Allah duk wannan sun koru gare shi yin da ai gajiyawa ne wanda aka haife shi ke aihuwa Allah ya wuce nan matta kaza waladin wa ma kana ma'ahu min la ko ba wani abin da ake ransa wani Allah tare da Allah la ilaha illallah ba wani Allah in ba Allah ba Allah shi kadai ne Allah wa ma kana ma'ahu min la wato korewan shariki da korewan da shine korewan shariki korewan shariki shine korewan da cewa Allah ba shi da wani Allah tare da shi ba shi da ɗa to duk wannan su da ka faɗi ɗaya ɗayan ma ya tafi domin inda yana ɗan ma ɗan ma in ya riƙa zai nemi masa juyin mulki domin an ga ɗaya masa juyin mulki dan nasa in ya riƙa shi ma zai nemi ji masa juyin mulki in kuma da wani sarki al tare da shi mai sunansa to zai yi ta ƙoƙari ya nemi ya rinjaye shi su yi ta faɗa su yi ta yaƙi kamar tsakanin India da Pakistan akan Kashmir sai su yi ta faɗa akan wani abu kankani da akwai wani Allah amma sama tana tafiya daidai ƙasa tana tafiya daidai komi yana tafiya daidai kuma komi yana hannunsa shi kadai to wannan yana nuna maka ba shi da ɗa ba shi da abokin tarayya mattaka zalla min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq da da wani Allah tare da Allah to da kowane Allah sai ya tasan ma yakan ɗaya Allah ya ta rage masa karfi har ya kare shi shi ko wannan ya tasan ma wannan Allah ya ta rage masa mutane har ya kare shi kowanne sai a tafiyar da abin da ya halitta la zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowanne sai ya tafiyar da abin da ya halitta saboda ƙoƙarin wanda yake so ya rinjaye shi wala ala ba'dhum ala ba'd idan ko wannan Allah ya ƙara ƙarfin wancan Allah to wannan Allah zai hau kan wannan Allah kenan ba za a ƙara jin sunan ɗaya Allah ba an yi haka ba a yi haka ba wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallah wato tsarki ya tabbata ga Allah amma ya sifuna gabarin abin da suke sifanta Allah da cewa yana da abokin tarayya ko yana da ƴaƴa wannan ya koru ga Allah عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون alimul ghaibi wa shahadati fata'ala amma yushrikun Allah nan shine alimul ghaibi masanin abubuwan da suke fake wa shahadati masanin abubuwan da suke bayyane alimul ghaibi wa shahadati fata'ala amma yushrikuna ya ɗaukaka gabarin abin da suke hada masa da shi shi ghaibu a wurin Allah wato yana gaya mana yadda zamu fahimta Allah shine masanin gaibu amma in ba haka ba shi Allah babu gaibu a wurinsa wato abinda Allah ya kasa gaibu ya musu hawa biyar kamar yadda yawanci mukan yi wannan magana in mun zo kan ayoyi irin waɗannan gaibu na farko ba wanda ya san shi banda Allah shi kadai ko Allah Muhammadu bai san shi ba ana samun ayan suratul naml tana faɗin haka qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibu sama da ƙasa sai Allah shi kadai to wannan ana nufin gaibu wanda Allah ya kadaita da shi kenan wato kunhul haƙƙinsa tsakanin huwiyarsa zuwa hadiyarsa amma in an fito daga hadiya zuwa ahmadiyya to za a samu Muhammadu ya san wuri a cikin Ali Imran zaka samu wannan wurin Allah yana cewa Allah alimul Allah Allah yana cewa a cikin Ali Imran yake cewa وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يتبع برسله من يشاء وما كان الله ليطلعكم على الغيب Allah bai zamo zai nuna muku gaibinsa ba, walakin amma yajtabi zai zaɓi min rusulihi daga cikin manzaninsa man ya sha, duk manzani zaɓaɓɓu ne, in an ce za a sake zaɓin wanda ba kamar sa kenan. Annabi Muhammadu, saboda haka yake cewa li waqtun ma Allahi la yasuni fi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, wato tsakanin ahadiyya da amadiyya kenan shi kadai ne masanin wannan wurin, saboda haka Allah yake cewa kul huwallahu ahad. to akwai gaibu na uku shi kuma annaba su kadai suka san wannan gaibu ana samun ayar a cikin suratu suratul jinni alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan illa man irtada min rasulin Allah shine masanin gaibu ba zai nuna kowa gaibun nan nasa ba sai dai yardadde daga cikin manzanni ai duk manzanni yardaddu ne ko to sun san gaibu kenan to akwai na hudu na kusa da ƙarshe shine na sakatarorin annabawa wato siddiqai kenan a wanda annabi annabi Yusuf yana kirari a lokacin lokacin da yake siddiqiya kama tabbatar masa da manzancin sa Yusuf ayyuha siddiqu aftina fi sab'i baqaratin simani yakuluna sab'un ijabun wa sab'i sumbulatin khudru wa ukhra yabisat kuma ya bada labarin abubuwan da za a yi shekara bakwai za a yi kaza shekara bakwai za a yi kaza wasu shekara za a yi kaza da kaza duk ya bada labarin shekaru masu zuwa kuma wa nabiyukum bima ta'kuluna ma tadkhuluna fi buyutikum in ji annabi Isa ko da yake wancan ya koma ga annabawa a cikin siddiqai sai na bakar shine shugaban su a cikin shari'a musulunci da ya zo rasuwa ya gaya wa yarsa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace na baki kwandon dibino ashirin baki sa an kwashe ba in na mutu fa to ba zai zama naki ba zai zama kayan gado ku kuma masu gado na ma huma illa akhawaka ukhtaki ku masu gado na ku biyar ne yan uwanki mata guda biyu yan uwanki maza guda biyu tace babana na san yar uwata Asma'u da ni na san kuma dan uwana Abdulrahman na san dan uwana Muhammad to wane ne wace ce ta ukunta mu mata da kace da kace akhawaki wa ukhtaki yan uwanki maza guda biyu yan uwanki maza guda biyu sai yace yace mata zatu badnin uraha jariya inna mutu bintu kharija za ta aihu amma mace za ta haifa bayana kuma aka haife ta ta zama ta matar din ta rayu gidan gidan ummul min aisha sai na umru ya neme ta aure ma abin ya gagara da kyar aka mai da shi wajen auren kyar sayyidina ali to kaga wannan duka gaibu ne sai na umru ce aljabal jabal ya sariya yana ba da labari yana ganin abubuwan da suke faruwa kasar waje to in mun tsaya irin wannan zai dauke mana lokacin tafsiri to gaibu na siddiqai kenan akwai kuma wani gaibu na karshe wanda wala yuhiduna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ba za a san komai na ilimin Allah wasu abin da ya ga dama ya sanar yana faɗin haka kuma ar-rahmanu Allah wal qur'ana khalaqa al-insana Allah mahru bayana wannan kuma kowa da kowa musulmi ne kafiri ne Allah zai iya sanar da mutum abin da wasu ba sani ba kana zaune a kasar ku sai wani kafi ya zo daga wata kasa ce in an tona nan za a samu fetur Allah ya shiga ya duba ya gani menene gaibu ne za a samu siminti za a samu gold za a samu gas za a samu kaza kaza in an tona za a samu kai baka tona ba shi bai tona ba shi ma bako ne amma ya gaya maka mata kaza ta je wajen likita likita ce mata kaza ta haifi ɗa namiji ko ta mata ko kaki ko kasu haka za a yi za ta haifi ya biyu gaibu ne ko ba gaibu ne to irin waɗannan abubuwa alimul gaibi kenan farazu wala gaibi ahadan to haka Allah yake sanar da mutane abubuwan da baka sani baka nemi wanda ya san su ya sanar da kai su saboda haka haka Allah ya je gaibin sa alimul ghaibi wa shahada alimul ghaibi wa shahada fata'ala Allahu amma yushrikun Allah shine masanin abin da yake fake wa shahada da abin da yake bayyane fata'ala Allahu amma yushrikun Allah ya dauka gabarin abin da suke hada masa anan irin waɗancan mutane masu zagin wale masu zagin dari gusa cewa annabi ma bai san gaiwa la ilaha illallah annabi tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka in annabi duk wanda ya annabi bai san gaiwa ya zama kafiri sai dai in mutum ya ce gaibun da yake banci Allah annabi bai san shi wannan gaskiya ne wato huwiya kenan kunhul haqqi abin da yake tsakanin huwiya da ahadiyya amma duk abin da ya gangaro daga ahadiyya zuwa wahidiyya zuwa muhammadiyya har ya zo a ta'almun nasuti to wannan kam kowa ma Allah zai iya sanar da shi shi ba wani damuwa tsakanin nasu da malakut da jabarut to daga nan ne in an haye an wuce zuwa alamun lahutu tsakanin lahutu da da da huwiya nan ne zai keɓanci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai addu'a an kawo har ya fi sadaka ya gudu qur'ani sadaka an an gaba tambayoyi an ga ba da mutum tambaya sai ayi to alhamdulillah Allah ya mana gafara salatan tu'arifuna biha iyya Allah ya sa mu san annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya ji kanmu Allah ya ji iyayen mu iyayen iyayen mu da malaman mu da malaman malaman mu Allah ya saka shi mu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mana addinin mu ya kiyaye mana mutuncin mu ya kiyaye mana imanin mu ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa kasar mu ta zauna lafiya Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya dauka musulunci albarka annabi sallallahu alaihi Allah karya karya ya tabbatar da gaskiya albarka annabi sallallahu alaihi Allah ya alherin duniya da lahira Allah ya alherin duniya da lahira albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah biya bukatun da bukatun da muke musu addu'a alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم